ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama mu a wannan masallaci na juma mai albarka na wannan gari namu mai albarka a wannan angwata mai albarka yau muna muna nawa da yau tara ne? tara ga watan novamba watan sha daya miladiya dubu biyu da goma sha takwas mun dawo don gabatar da majalisinmu na fari hutuba wadda yau alhamdulillahi ya yi kicibis da shigowan wata mai alhurman daraja watan rabi'ul awwali wadda ta kunso mana shugaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda muka yanke shawari a zawiyarce cewa za mu ajiye karatun abin da ya shafi muqaddamatul izziya wanda muka saba gabatarwa a nan sai kuma bayan maulidi insha Allah za mu na amfani da wannan daman mu rika gabatar da karatun maulidi a lokutan da muke yin shi fil khutba din wadda watakila jumu'o'i biyu ne za mu samu kawai cikin ramadan cikin rabiul awwal duk da ma sai iran da maulidin ya kare tukunna za mu rufe karatukan maulidi daga kai tsaye insha Allah za mu shiga daga za mu dora daga inda muka tsaya bara a karatunmu na maulidi wanda kowa ya sani muna bibiyan wannan babban littafi mai albarka na imam alfazazi da ibn al-muhayyab wato wanda aka bi sani da ishiriniya wanda shi muke fassarawa mun tsaya a harkar ba mun fassara rabin harafin wanda muka ce Allah ya kai mu bana muna da rai za mu daura cikin maidanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma gashi nan Allah ya dawo da mu alhamdulillah za mu ci gaba kamar yadda muka alkawarta amma ba tare da bata lokaci ba due to the time factor lura da yanayin lokacin ba isasshen lokaci bane za mu rera a gurguje mu shiga karatu kai sai bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala al-fatih al-khatimi haqqa qadrihi wa bidahi al-azim له آمد في المكرمات ونية وأبوال سلك في الإله رضية ونفس به أما سواه غنية طارته حنسا ومعنى جلية وأقواله حكم وآكمه قسط على الكوكب الدري أسأل عرضه لو صار كسرى ما استأكل وإذا هذا سيف الحق مات لهذه طلع ربما إشك ذا الأجل إزه وبين لدن القد ما شاء والكد لقد جبر للكفر المنفضة وجعلها بلا فجاء فلما رأى في المال سلوات انتها بهار بغبيب بربط دلال فرا بها حسما جا تنبي أنوار لها الصدق لقد ذابت بالله شدة ضعفه وقد لا كذا العزى فماتت للكبه فهم وهما زرع لأكل مغفه فوائله منصورة منطبع به وأزاده برك وعياته تغيره المولى من الخلق قدوة وأبقى لنا في مدى الدار أسوة وزاد به أن من الجهل نزوة فبينا به بدا التفاخر إخوة سواء كما سوى مداري المشتر نبي الهدى المضي على كل منية يدين صفا عن كل ريب ومية وقم بشا ما إن يقال بقومية بل ابنا فأدركنا به كل بغية فنشكى إذا نشكو ونعطى إذا نعطى هدونا بفضل الله في الدين أنوار وذكرا عدارنا بشريعة زاوه ولما رأينا للأباطل معوه طمعنا بأبصار البصائر نحوه وهو كالطمة الأمواج وانتزع الشق دار علوم قد روينا بعالها وجنات عين قد أوينا لظلها وعزة دين نعتلي بمحلها خفونا به فوق البريات كلها فما فوض منا لا رسول ولا فقر هذا لما دعب القلب مني جانعا أروا على قربي وإن كان نازئا وبذر داري مادها بويت على شوكي إلي جوانها بكل حين من تذكري سكر وأدت من سلك ربه ليومي تلاك ظهرة عند ربه أولادا مؤبته بمت بأدنى الجزاء بقربه والإملاء وعند من مدائه الشر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الكبلة على آل أسرارك المستقيم وعلى آل أقدرك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إمام الفاسازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي عليه أولا عارفي na bamal hannu wanda za mu shiga ko kuma za mu karisa insha Allah wannan mazauni yana cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu amalun fil makrumati wa niyyatun wa aqwalu sidqin fil ilahi radiyatun wa nafsun bihi amma siwahu ganiyatun طهارته عزة ومعنى جلية فأقواله حكم وأحك- وأحكامه قسط الفرزاقي رضي الله عنه يجي له عمل في المكرمات ونية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادى أيك da kyakkyawar niyya cikin dukkan manya-manyan lamura. Duk wasu manya-manyan lamura za ka samu shugaban halitta annabi Muhammadu su sallam yana da ayyuka a ciki da kuma kyakkyawar niyya da zai jagoranci halittar Allah gabaki ɗayanta ta sama da ta ƙasa. da ta tsakanin sama da ƙasa gabaki daya wurin kaddamar da wannan ayyukan ko kyakkyawan niyya ne duk wanda kaga yana wani aiki na arziki ko yake yin aiki da kyakkyawar niyya to yana koyi ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shugaba wurin gabatar da wannan wa aqwalu sidiqin rabiyatun fil ilahi da kuma maganganu na gaskiya a baibaɗin yarda cikin Allah. Manzo Allah bai taɓa magana wacce take ba ta gaskiya ba ko wacce ba Allah ya yarda da ita ba. Shi yasa alfaza ya dunkule ayar Qur'ani da Allah ke cewa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa magana da son zuciya ba. iyaka duk maganar da kaga annabi yayi to wahayi ne Allah ubangiji subhanahu wataala yayi zuwa gare shi saboda haka yace wa qalu sirkin zalla na da zantuka maganganu na gaskiya fi ilahi a cikin sha'anin Allah radiyatun wanda suke yardaddu a wurin Allah wa nafsun annabi yana da wani irin rai ghaniyatun wa nasrun bihi yana da wata irin rai ganiyatu wadda ta wadatu amma ziwaru ga barin duk wani Allah inda mutum ba Allah bane manzo Allah ba ruwan shi da shi ma'ana baya neman komai a wurinsa annabi nafsunsa ta wadatu da Allah ba ta kallon kowa in ba zatin Allah ba dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine madubin zatin Allah ainihin zatin kenan madubin zatin Allah saboda haka ya wadatu gaba ne kowa sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba taharatuhu jaliyatun lisan wa ma'anan sarkin manzon Allah sallallahu sarkin nasaba sarkin jiki sarkin tada sarkin komi da komi jaliyatun afili yake hissan a wurin gani da ido wa ma'anan ma'ana ƙwallin ido wannan da kowa ke gani gani da ƙwayan ido kenan in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar mutum ne mai tsarkin da Allah bai wani mai tsarki kamar sallallahu alaihi wasallam kissan kenan wa ma'anan haka manzon Allah tsarkin sa jariyatun mai afili yake ma'ana a wurin gani na basira gani na basira shine ma'anan abinda ba wai ido yake gani ba in ka zauna kai tunani ka tafakkuri cikin sha'anin manzon Allah sallallahu dole ka gane sakakakke ne a bangaren nasaba farko tukun yace min abi adam wa hawa wa ummi hawa ila abi abdullahi wa ummi amina ma masani shay'un min sifatil jahiliyya daga babana adamu da babata hawa zuwa babana abdullahi da babana da babata amina ba wani abu na jahiliya da ɗai da ya taɓa shafata wani cikin manyan gaggagaggan malamai ya ce ya san da ya ƙirga manzanni ɗari biyar wanda babu wanda ya taɓa abin da ba daidai ba a cikinsu sallallahu alaihi wa sallam ba har to yi san wani nan jaliyatun fa aqwaluhu hukman wa ahkamuhu qisṭu fa aqwaluhu zantukan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hukuman hukunci ne da annabi yayi magana to ya zama doka a shari'ar musulunci da yayi magana to doka ce kawai in baka bi ba ka shiga uku muddin ya inganta domin Allah ya yi magana in baka bi ba baka sallama ba baka ba da total submission ba to lallai tabbas mutum ya kafirta in ka ja da maganar Allah maganar manzon Allah su sallam idan ta inganta idan ka ja da ita to ka halaka saboda dole ne dole ne mutane su bi shi akwal nashi da af'al nashi da takarirat nashi saboda haka wa qalu hukman in annabi yayi magana ya zama doka a addinin musulunci hukunci ne wa wa menene wa hakamuhu qisdu hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada adalci yake tattare da shi annabi bai taba yin hukunci da rashin wato adalci ba shi yasa hukuncinsa rabonsa irin na Allah ne mahaliccinsa Allah yau ya ba wa wani miliyan dubu biliyan da yake nango wani kaninka sau goma abinda Allah ya bashi wani Allah ya bashi miliyan ɗari wani naira dubu wani naira ɗari biyar wani naira ɗari wani naira goma wani naira biyar wani ko naira haka Allah yake rabiyan zago da Allah adalci ne ko zalunci ne adalci wane mutum to haka sai ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake rabiya nan dawo daga ganima kaga ya dauki rakumi 300 ya ba wani ya dauki 200 ya ba wani ya dauki 100 ya ba wani ya dauki 50 ya ba wani ya dauki 20 ya ba wani wani goma wani daya wani biyar malamu shabrayin kala yake cewa a cikin taniya وأعطى أبا سفيان مئة ناقة وصفوان حتى صار ممن تقربوا an dawo daga yaƙi ne ya taba yadda yake yi yana duba ƙarfin imanin ka ne in kana da ƙarfin imani sosai raƙumi biyar ma zai baka in imanin ka ya yana ƙasa da mai raƙumi biyar a baka goma in yana ƙasa da mai raƙumi mai wanda aka ba goma a baka ishirin haka haka har ɗari uku ne wata rana ya yi rabiya ya raba kaf bai ba ansar ba ko mutum daya mutanen madina ko mutum daya wani ɗari uku wani ɗari biyu kamar da na gama wa akwa a ba su fiyana mi'ata naƙatin wasa fuwana hatta tsara mimman takarrabu kawai sai mutane aka fara gungumi sai na sa'adu radiyallahu anhu sai zai samu manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sallallahu mutanenmu suna complain karabiyan da aka yi nan ma ba su baya rasulullahi ya ce sa'adu wani na hanta ba maganar mutane ka ba kai ina kake mai ra'ayinka a kai a kan rabon da nai ya rasulullahi gaskiyar magana shi ne nima na cikin jama'ata ra'ayina kenan nima rasulullahi annabi ya ce to a kira min jama'a ai shaida ai yeko kowa ya zo haka yi kuwa zalla ya hau mimbari ya yi kubba ya gode Allah ya yi salati ga kansa ya ce ya ku mutanen ansaru zan yi muku gori kuma ku min gori ya ce shimbani ne nan na zo na same ku batattu Allah ya shirya da ku da ni ba ba ni ne kaza ba ni ne kaza Allah ya muku kaza yace kurama mana kurama suna shi yace to yanzu ku me zai me kuke zato na raba abun duniya na raba wa mutanen muhajirin na raba na basu ku kuma mutanen lansaru ya zama rabonku ni ne ɗungurungun za ku koma da ni ni ne naku an raba an ba wa'in nan doki kaza doki kaza raƙumi kaza kai kuma an baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wa ki samu rabu ita na ga imanin ku shi yasa nayi haka aye sai suka rika runguman juna suna kuka suka ce rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hazzan kisman wa hazza mun yadda annabi ya zama shine kashin mu shine rabon mu an raba an ba wasu duniya mu a ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka tuba ka sallama to irin rabon manzon Allah kenan wadda yau ta rana yayi wannan hadisin da na faɗa yana nan a cikin muslim wannan da na faɗa na rabiya akwai kuma wadda sai bin rasulullah yayi wannan irin rabiyan aka samu wani ya tashi wani cikin tsagera yace hadhihi alqismatu ma urida biha wajhu wajhu Allah wajhu Allah sorry ah sorry urida biha wajhu Allah fi'li ne mabni lil majhuli yace wannan rabo dai gaskiya yau ya rasulullahi ba kai na Allah ba ba don Allah kai wannan rabo ba wani hakuri 100 wani goma annabi yace man ya'dil illam a'dil a wata riwaya ce ya Muhammadu i'dil a wata riwaya ya Muhammadu taqilla kaji tsoron Allah Muhammadu kai adalci wannan rabo ba kai na Allah yace man ya'dil illam a'dil duk duniya wa sai adalcin ban yi adalci ba sai na Umar zari ta kuma yace da'ana naktulu ya rasulullah bar mu kashe shi killa wuyan banza annabi yace ta'uhu eh kalifi mai zai ta kafi yace bar mu kashe shi annabi yace ta'uhu la'allahu yusalli ku bar shi watakila yana sallah karka ce kansa a ce ka kashe mai sallah sai na Umar yace rubba musallin la tujawiz salatu salatu salatu salatuhum hanajirahum da'ana naktulu ya rasulullah da yawa masu sallah ƙarya suke sallan akwai su sallan ko makogoronsu ba ta kai ba bar mu kashe shi kawai a rasulullahi na ya ce halla shaƙaƙata a ƙalbihi fara'aita zalik a wata riwaya fakatta shin ka ɗaga zuciyarsa kaga sallan ba ta je ba Allah bai karba ba dole suka yi saranda me wannan hadisi yake gwadawa cewa ba kai saka dubi musulmi ka ce mai kafiri ba sai ka bude zuciyarsa kaga sallan da yake Allah bai karba wa tukunna tunda annabi dai baka fi shi bai go yace halla shaqaqata an qalbihi fara'aita zalik me ya hana ka tsaga zuciyansa kaga sallan nasa ta banza ne Allah bai karba ba gafi irin tsagirancin da yau annabi akwai wanda ya isa yanzu ya irin wannan ya ga annabi wannan jawa'i babu da aka tauce mu kiyaye dama hadisi in yazo ko nassin qur'ani akwai karatun da ake samu a cikin sa wanda ba wai ya fito olo olo bane mana ana fahimtar haka a cikin hadisin cewa baraka cewa musulmi kafiri ba sai in kaga yayi sallah sai ka bare zuciyarsa kaga sallar ba ta kai ba haka wani hadisi ma ya tabbatar shi kuma in kaga in ka ji mutum da kunnen ka ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ga da iko ka ce ba kafiri sai ka tsage zuciyarsa ka fasa zuciyarsa kaga la ilaha illallah ba ta kai ba in ji hadisin muslim ne shi ma shi kuma hadisin usama ibn zaid ko wanda aka je wurin yaki ana tsakiyar yaƙi ya ɗaga takobi zai sare wani kawai sai ce la ilaha illallah ya ce ƙarya kake ka ƙarfin ka ya ƙare ne shi yasa ka ƙarfi za ka faɗi la ilaha illallah ba don Allah bane ya sare wuyan sa kawai kashe shi ana dawowa daga yaƙi aka gaya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga usama tunan wani yana ji wani ya faɗi la ilaha illallah ya ma ya kashe shi annabi ya kira shi yana zuwa annabi bidan zabaci ya ce ya usamatu a qataltahu ba'da an qala ha a wata riwaya a katantar ba da an kada la ila illallah yanzu kashe shi kai bayan kaji da kunnenka ya faɗe ta a wani lafazin ya fitar da abun abini ya ce kashe shi kai yanzu da kunnenka bayan kaji ya la ila illallah muhammadu rasulullah ya ce ma fara wa illa taqiyatan ya rasulullah ai bai faɗi la ila illallah ba don komai sai don tsoro don kare kansa ne ya ga karfin sa ne ya kare ba wai a'a lillahi billahi billahi bai annabi ce halla shafafata an kalbihi mara'aitar hali me yana ga tsaga zuciyarsa kan kasare shi ne kaga la ilaha illallah ba don Allah ya faɗa ba tukun kan ka kashe shi kai hukuncin nan sai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka nema ne gafara ya rasulullahi sai wa kayfa bi la ilaha illallah yace to inna nema ma gafara ya zan yi da la ilaha illallah nasa da ya faɗa ni kai me ka faɗa ka zan musulmi ya zan yi da ita yanzu wannan me yake gwada kenan annabi yana so ya tabbatar wa duniya lalle kenan za a hukunta shi za ka kashe shi saboda kashe mai la'ila illallah take ba abin da kutar da wannan zahabi sai wasu ayoyi da suka sauko tarabu tarabu a cikin suratu an-nisa Allah ya ce ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'a amma yaqtul mu'minan khata'an fa ta'rifu fa tahriru raqabatin mu'mina wajiyar musallamata da ali illa an yasar da kuwa kai kai ta jera baya bai ba dama mumini ya kashe mumini ɗan gangan inna sai dai bisa kuskure shi a zatonsa hakan ɗin ba don Allah ya fara sai kashe shi sai zama kuskure kaga dole aka biya jiya na rai dole san aka biya dangin wancan mutumin da ya kashe kai imamul qurtubi radiyallahu anhu tafsirinsa na gani a gargashin ayan da na ja yanzu وما وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا yace da mutum zai annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam da mutum zai daga takobi a filin yaƙi ba ana gumurzu zai sare kafiri sai ce la ilaha illallah ya ce to in ka kuskura kana sare shi ka koma inda yake ya dawo inda kake dama ina yake ka jafale ta kafirci ko to annabi ya ce ka koma can shi kuma ya shigo inda kake kun yi exchanging wurin zama saboda haka hatsari ne mutum yana la ilaha illallah ka dube shi ka ce mai kafiri ka kiyaye kiyaye bakunan annabi a wani hadisin musulmi ya ce wa huwa ka qatli kamar ka kashe shi ne in ka ce musulmi kafiri man qala li akhi ya kafir li akhihi ka ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma annabi ya ce duk wanda ya ga musulmi kafiri musulmin da ya ga musulmi kafiri to take ɗayan su ne cikin su biyu ɗaya ya zama kafiri wani sahabi ya ce ya rasulullahi wa ya fi cancanta da kalmar cikin wanda ya faɗa da wanda aka gaya wanda ya jifan ko kuma wanda aka jefa ya ce balin rami annabi ce bali wanda ya jifan shi ne tafi cancanta da shi muddin kai da aka gaya kana sallah to ta koma kansa alal kawkabin turi asfala garzihi lahu sara kisra masta'adda bi kanzihi asfala garzihi ƙasar likafar burakar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam alal kaukabin turri ya ɗaukaka bisa tauraro mai tsananin haske ala ɗin nan irin na inna fir'auna ala filarbi waje ala halin irin zane ala na ɗaukaka ƙarƙashin likafar kofatan abin hawan manzon Allah buraka ya ɗaukaka birbishin tauraro mai tsananin hasken nan ma'ana alfazazi yana gwada mana isra'i da manzon Allah ya sassa ba tauraro ba ko abin da ke gaba da sauraro da ya fire akan wannan burakan sanda ya wuce shi sanda ya dawo ƙarƙashin burakan ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sara kisra masta'adda bi kanhi To, ma'ana abinda Kisra ya tanada a taskarsa ga baki ɗaya ya dawo na sayyidina Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Kisra ya yi ta tanaji na makamai, na dukiya, na sauran abubuwa. Tsakara annabi ya ce, Kisran nan da kuke ci dai, insha Allahu da shi da mulkinsa sai sun dawo ƙarƙashin addinin musulunci da abin da ya tara duka to shine nan alfaza da yake ba da labari lahu sara kisra masta addabi kanzihi abinda kisra ya tanada a taskarsa ga baki daya ya dawo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa iz hazza sayfal haqqi ma ta li hazzi wa iz yayin da annabi muhammadu hazza sayfal haqqi ya girgiza takobin gaskiya mata sai kisra ya mutu lihazzi saboda girgizawan da annabi muhammadu sallam ya yi ga wannan takobi an je annabi ya aika wa kisra wasiƙa ka musulunta ka kira mutanenka su musulunta da haka zo ana gama karanta wa kisra wasiƙa ya ce ku kawata nan sai kyakketa wasiƙa da ya kyakketa ta dan aikan manzon Allah ya dawo ya gaya manzon Allah ga abinda Kisra'i ya ce mazzaqallahu kis mulkan Allah ya kyakketa mulkinsa annabi ya yi musu muguwar addu'a kuma abinda ya faru kenan Allah ya sallada ɗansa ya kashe shi ya aiko wasu wai su zo wurin annabi su zo kaza kaza delegate bisa delegation suka zo suka samu annabi suna zuwa wurin annabi annabi ya ce ai kisran ko ya mutu basirun bisirin gaibi kabila kiyanihi sallallahu alaihi wasallam kan wasu ba shi ba ba wanda ya sani a lokacin sai manzon Allah sai kuma inda abun ya faru gurin sa dan sa ba ya halakar da shi yace yace kuma in kun Musa ku koma za ku tarar ya mutu addu'a ta yi aiki a bayan su mata li hadhihi dikan wa in hazza sayfal haqqi yayin da annabi ya girgiza takobin gaskiya mata li hadhihi sai kisra ya mutu saboda girgije takobi da annabi ya yi dula uba ma ishirki wuyaye na manya-manyan mushirkan larabawa da aka yi a zamanin manzon Allah dula ai wuya eh durguyoyi wuyayi na uzama shirki manya-manyan gaggagaggan kafurai na makka dallat sun kaskanta ne izihi da buwayar annabi muhammad girma da buwaya da isa da cika da allah ya bashi sai kaskantar da wuyaye na dukkan manya-manyan gaggan kafurai makka aha wa ƙadana lamin halƙaddu ma sha'awal ƙaddu to babbar magana kenan وقد نال من القد هكذا هكذا tsargewa daga manzon Allah ya samu wuyaye na wayannan arna tsargewa yadda ya so kuma masha ya tsarge wuyayensu yadda ya so tsargewa daga daga manzon Allah ya samu wuyaye na wayannan arna walqaddu da kuma fillewa yadda ya so ya fiffille kayukan ya tsarge su in ka ji an ce a larabci kaddu tsawon abu tsawo tsarge wuya ta tsawonta a tsarge ta ta tsawonsa kaddu kuma ta fadinta fillewa kenan shi yasa rabu'ul qaddi da hal muraffa kuntuna qaddi goran tsawon goran cikin manzon Allah murabba'i ne mai murabba'in tsawon goran jiki kaddu to shine كما ديوان لقد جبروا للكفر عظما فهاضه وأجروا له بحرا فجاء فهاضه لقد جبروا للكفر عظما وإن أرنا نمك مشركين حقيقة سنورر دا karyewan ƙashi na kafirci sun tashi kai da fata sai sun lullube ƙarya da gaskiya mana sun gyara kafircin nan ya zama a ɗaukawa shi ne addinin gaskiya bautan dodo da sauransu ne nan da suke yi shi ne laƙar jabaru da kufi abman hakika wa'annan arna sun yi sun yi wa kafirci ɗorin karaya fahadahu sai annabi muhammad ya karya wannan karaya da suka ɗora ne ka san ya fi muni ko a karya a sake karyawa ya fi muni wa ajraw lahu ba'ran faja'a fakhadahu wa ajraw lahu ba'ran suka tafi da kogi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakhadahu sai manzon Allah ya mai da wannan ruwan kogin tabo to kaga nan in ba malamai kami ba in koyi da kaggale larabci kawai ka gani ba ka gane me ake nufi a ran ba tsakani da Allah ka dubi larabcin nan wa ajraw lahu ba'ran suka tafi da kogi ga manzon Allah faja'a fakhadahu sai manzo Allah so ya maida kogin ma'ana tabo me yake nufi ana huh what does that mean ɗaliban ilimi ne ke tambaya ko yan halka me yake nufi ana ماذا يقصد البازازي رضي الله عنه هنا وإذا ما أردتم قل قولوا ما أردنا بس طب أبن دعك ينفي أنا وأجروا له بأران سنتانا دا رندنا مي mai yalwan gaske mai yawan gaske ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunan yaki an gane shine ma'ana wa jarawla wa haram sun yi tanadi na rundunan yaki mai faɗi mai yawan gaske gare shi faja'a sai annabi ya zo faghadahu sai fasa ya karya runduna faghadahu ai kasara ya karya runduna shine faɗin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu وهدم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من رمية ومن رميه حين هدم شنو مغنى ولما رأوا في المعلوات انتهاضه طغى بهم بهم إرف الضلال فواضه وسام هدى ترضيه أنمله الصدق فلما رأوا في المعلوات انتهاضه يا يندى suka ga tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ɗabi'un girma yadda ya tsaya kai da fata cikin ɗabi'un girma sassanar ba kwa bihi mu ɗirfin dalari ko haka ne sai dokin ɓata ya yi ɗagawa da su suka ji girma farabahu sai manzan Allah sallallahu ya kaskantar da dokin dagawa ɗin daga dagawa tasa shi waye kenan yayi wannan farabahu ne kasan mafuli ne ko farabahu waye fa'ilin shine husamu hudan takobin shirya ga yawa jini na wuce husam takobi kenan husamu hudan takobin shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda wannan takobin shiryan annabi yana tumbihi almulhussuqu almulhussuqu ya tsun manzon Allah su sama zara zara din nan masu tsawo ko tumbihi su suka rika zartar da wannan takobi akan wuya wuyaye na wayannan kafirai aka rika fille kayukan su kawai a fagen yaki da lokacin da yaki yayi yaki musamman a yakin hunayn da suka zo duk wanda kake tsammani ba zai gudu ba sanda ya gudu rana jarumai duk da zai ya samu aka fashi aka bar manzan Allah aka wace maimakon shi ma ya gudu aye da ya juya alfadarinsa da ya gyara mayafinsa da ya tunkari arnan nan ya rika anan na biyu lakabib annabdu abdul muttalib wallahi ni annabin Allah ne ba ƙarya ba ne wallahi sai ni jikan abdul muttalib ya tunkari arnan da sun koya daga kan wannan alfadari nasa ya danki tsakuwa danki ɗaya da ya wurgi da su a idanunsu kaf mutum dubbai wallahi kaf san da ya jika idanunsu ya ce shuddu alayhim ku auka musu ku auka musu aka yi ta sare su aka yi ta sare su kaf suka fashe sallallahu alaihi wa alihi wasallam shahatul wujuh yanka cewa ku ci afka musu لقد ذهبت بالله شدة الدم دفه وقد لكز العزى فمات للكفه وهم وهما سرعا لأكل منني مغفه دوائلهم مقصورة منذ بعثه وآثارهم غرد وحياتهم رقط لقد ذهبت بالله شدة ضبطه حقيقة شدة ضبطه tsananin kamu tsananin riko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahabat billahi ya tafi da latu babban gunkin nan na arna da suke bautawa da ake cewa latu wanda ya zo a ƙurani lata wala musa'in ko? wamana ta tsari ta talukuri to wannan babban gunkin tsananin riko na mana ya tafi da shi ya zama labari kawai waƙalla kasar uzza hakika annabi ya daki uzza shi ma latu da uzza ne ya dake su ba matat sai gashi uzza ta mutu lilakbihi saboda duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gamu da shi wahum su wayannan arna wahuma ana ji a tara hankali wahum su wayannan kafurai wahuma da kuma wayannan gumaka biyu latu da uzza sara'a dukan sai suka zama abaibaden kayarwa da arnan da abun bautar su kenan duk suka zama abai baɗan kayarwa aka karkashe su li'afkali ba'di saboda ma'ana saboda tsananin riko daga manzon Allah sallallahu alaihi ko duka laqsu duka ina magafihi eh li'afkali magafihi saboda tsananin duka daga manzon Allah da suka sha su arkan da abun bautar su bawa'ilhum manya-manyan jagororin waɗannan kafirai maƙasuratun dukansu gaba ɗaya a baibaɗen killacewa ne ko kuma ƙasƙantarwa duka kalmar na ɗauka a baibaɗen killacewa ne da ƙasƙantarwa mundu ba a tun da aka aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da su da wa'asaduhum da ma zakokansu masu ruwan wurdun masu ruwan wato a fure zakokinsu masu ruwan fure wa hayyatu umurqutu da kuma macizansu masu digo-digo baki da fari wannan me yake nufi sun gamu da duka daga manzon Allah tun da aka aike shi sai zama an killace su an kuma kaskanta su sai aka iya kawo da zakokansu a sabiyar murdu zakokansu masu ruwan fure ko? ko littafin nan na nahawu da ake karantawa na ibtidai da ake karanta kasan murdu aigo kata kabbafa muhammadun wardatan muhammadu ya tsinki fure ko ga masu koyon nahawu yan abc din nahawu to zakoka masu launin fure wa hayatuhum rukutu da kuma macizansu masu digo baki-baki da fari-fari ma'ana wannan wata sifa ce da take gwada munin wa'annan arna da suka yi tanaji wa manzon Allah dukkansu suka gamu da kaskanci da killacewa to yanzu kan sai mun yi gudu-gudu kenan takhayyarahu al-maula Allah ubangijinsa macibincin lamarinsa ya zaɓe shi shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi a matsayin abun koyi jagora min alkhalqi min din nan nafi ne ma'anan ma'anan safi min alkhalqi ay fi alkhalqi takhayyarahu qudwatan almaula takhayyarahu almaula qudwatan Allah ubangiji sa ya zaɓe shi a madadin jagora abun koyi min alkhalqi ma'ana bil khalqi a cikin halitta gaba daya wa abqa lana fihi uswatan annabi sallallahu Allah ya wanzar mana a cikin sha'aninsa ma'ana abun goli madaddari tsawon zamani da barka da lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko iswatun aw takira kika abun goli ya tabbata gare ku daga manzon Allah sallallahu wa zada bihi anna min al-jahli nakhwatan wa zada bihi sai ya kore da albarkan manzon Allah bi yi dinka anna gabarin mu nahwatan min aljahali wato ya kore nau'in girman kai da jiji da kai min aljahali na jahilci ya kore shi gabarin mu da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahwatu girman kai Allah sai kore shi daga barin mu mu musulmai da samun manzon Allah a cikin bihi ba'da tafaquri ikhwatan ɗafikana ikhwatan sai muka zama ‘yan uwan juna bihi da albarkan manzan Allah su sallam ba da tafakuri bayan damuna albaharere ne a tsakaninmu in jiro tira da'iman haɗu kafin zuwan musulunci abubuwan ba kyau kuri sai albaharere ne ake ta yi wa juna to bayan wannan sai Allah ɗafikina sai muka zama ɗafikina a yi sirna wa ɗafika ya ƙastifani alaihi alai alaihi ma min warakil janna dafiƙana kenan sawa'an duka muka zamo ɗaya da zuwan manzon Allah ba mai jin wai ya fi wani shi yana jin kansa ya fi wani sawa'an duk muka zama ɗaya kama sawwal kama sawwa madariya hul mishdu kamar yanda matajin kai kum kenan ya daidaita ma'ana haƙoransa matajin kai ka yanzu ka zo ka duba haƙoransa kaga wani ya fi wani ai ba zai taje kayan ba haka ne so a nabiyul huda ma'ana banda tsoron Allah bana so tsaye da ni muna karatu da Allah ka sai kawai ka ci gaba mene ne nake cewa ne yana jawo min matsala Allah inda karatu irin wannan littafi haka kuke aha mene ne kai ban gama bayanin ba ya yi so ala ayi halin musulmai dukkan su ba wanda ya shuri sai da tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir wanda yake ku girma a wurin Allah shine mai wanda yake ku tsoron Allah daga dukkan mu ɗaya ne sai dai ka fi tsoron Allah nan kuma Allah shi ya san mafi tsoron Allah saboda zuciya yake ba wai a rubuce yake a goshin mutane ba balle ka ga wannan ka ce shi ne babba Allah shi ne masa nabiyul huda annabi shi ne annabin shari'a almufi ala kulli menene mini muniyatin ha mai cika wa mutane dukkan abin burin su sallallahu alaihi wasallam duk abin burin mutane annabi shi ne mai cika musu yaqinun safa an kulli raibin wa min yatin yaqinun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine haƙiƙanin yaƙini sakankancewa wadda babu shakka a tare da shi yaƙinin annabi yaƙini ne shi tsama wanda ya tsarkaka an kulle raibin daga dukkan wani shakka wa milyatin ko tantama a cikin shani manzan Allah ba shakka ko kwanto kenan babu kuma wani tantama kominsa haƙiƙa ne gaskiya ne babu wani abin da ba yaƙini ba wa haƙƙun fasha kuma annabi Muhammadu sallam shi din gaskiya ne tsagwaro fasha wadda ta ɗaiɗaitu a cikin duniya sama da ƙasa dama yana daga cikin sunakensa alhaƙu yana daga cikin sunaken Allah alhaƙu yana daga cikin sunaken Qur'ani alhaƙu yana daga cikin sunan musulunci alhaƙu farkon wata sura suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق صلى الله عليه وآله وسلم أها من ما إن يقال بخفية هكذا gaskiyar da ba a faɗar ta a ɓoye annabi gaskiya ce wacce gaskiyar kuma ba a faɗar ta a ɓoye ka faɗi manzon Allah karka ji kunya karka ji tsoro a ko'ina ba ya kaɓuya ba ka faɗe shi babu wani abu wanda za ka faɗa da ya kai manzan Allah su sallam kowane alheri shi ya zo mana da shi ba a faɗin ta abuwa gaskiya ta manzan Allah ne su sallam ha na alatina o kwalabana muka nema fa'adarakana kulla bugiyatin muka riski kuma da muka neman sai muka riski dukkan wani abun neman namu duk wani bukata da muke muke nema din fadar kana sai muka riski bukatar bihi da albarkar manzon Allah fanushka idza nashku wa nu'ta idza na'tu fanushka idza nashku take da mun kai ƙara wurin manzon Allah sallallahu sai a share mana hawaye babu wanda zai kai ƙara wurin manzon Allah wallahi Allah bai share mai hawaye haka Allah ya fara wala wannahu in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul ay wastaghfara lahum ar-rasul lawajabu Allah tawwabar rahima ta duk duniya za ta zalunci kanta ta zo gaban ka ya rasulullah ta nemi gafarar Allah na daga zunubanta ka sa hannu kai sayin ka akan Allah ya mutu gafara la wajadun la tawwabar rahima wallahi da su samu Allah mai yawan karban duba mai yawan jin kai annabi Muhammad aha wa nu'ta idza na'tu sannan kuma da idan muka nema akan bamu in dai mun nema ta hanyar manzon Allah da mun nema sai an bamu mun nema ana bamu aha nema ka gani da shi dama shehu usman bin fodio mujaddidin zamani a cikin littafinsa wanda wani babban littafinsa da nake da shi a ciki yana magana imam mahadi ya ce Allah ka haɗa mu da mahadiyar da muka haɗu da shi a ma'anan ka haɗa mu da shi jiki da jiki kamar yadda muka haɗu da shi a ma'ana bijahi jaddi albarkan kakansa alladhi kala wanda yake tawassalu bijahi fa inna jahi inda Allah azim ku nemi tsani ku nemi Allah ya muku da al'ummata saboda al'ummata a wurin Allah mai girma ne sallallahu alaihi wasallam hazauna bi fadlillahi fi dini hazwahu ma'ana hazauna hazwahu sai muka yi koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu fi dini a cikin sha'anin addini gaba da muka zama da ayyukan sa muke koyi bi fadlihi ay bi fadlillahi ta halalar Allah ko muka samu haka ne wa zikran adadna fi shari'ati sawahu adadna sawahu fi shari'ati sai muka idanya rafkanuwar manzon Allah sallam fi shari'ati cikin shari'ar Allah zikra ya zama zikiri annabi yayi mantuwa sai ya zama ambato kai kuma kai mantuwa mu gani za a yi kishi ya zama ji wata rana na sallah mazalla sai sallame a raka'a biyu sai shi kawai akwai wani zuliya da yin ya ce wasu a kusuratu salatu an rage sallah na yau kuma ta koma raka biyu sai tambaye su na rage ko suka ce sai ya tashi ya miƙe sai ƙara biyu da ya ƙara da ya sallame sai ya yi sigada bayan sallama kaga rafkanu annabi ya yi kowai a zahiri sai ta zama me tunatarwa ga duk duniya ran da duk abin ya same ka sai ya zama me kai yadda annabi yayi kai ma kai wani abu mana a mantuwa ya zama a cikin mu gani in ka kai wane mutum na na ayyar abuwan walamma ra'ayna lil abatil ma'wahu yayin da walamma ra'ayna yayin da muka ga ma'wahu share wasa gusarwarsa lil abatili na barnace barnace annabi da yato shi ya share barnace barnace duka a duniya duk wata barna annabi zuwan sa sai share barna yayin da muka ga haka ba mahna bi absari basairi nahwahu ba mahna nahwahu sai muka ma'ana wato muka daga idon mu kasarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana muka hangi tafarkin sa bi absaril menene basairi da idon basira idon mu kawai sai koma yana kallon tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idon basira aha wa kad wa kad ammatil amwaju alhali hakika halin kasancewar ambaliyar ruwa ta taso aha wanta za a shaɗo gaba kuma yayi nisa saboda ka imam ya zo ko da ɗan zawiya da ka tarbo su waɗin zamu kayan saharabi da ku bayan an tashi imam ya riga ya zo abin da kuma shi da Allah ba zan ma da ne sa kusa kato yake insha Allah assalamu alaikum warahmatullah muna sanarwa وجنات عدن تدعوينا لظلها وعزة دين النعتب بمحلها طفونا به فوق البرية كلها فما غض منا لا رسوب ولا غطه بحار علوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحار علوم shi kogi ne na ilimai kogi ne na ilimai sallallahu alaihi wasallam wanda kadar rawaina bi alliha ko wanda muka riga muka samu koshi bi alliha wato da sha bayan sha da muke yi a wannan kogi ne a allu sha na biyu bayan ka riga ka sha to shi ne kadara waina da alliha hakika mun riga mun koshi da alliha da samun sha bayan sha da muke yi a cikin wannan kogi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ilimai wajen natu adinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi aljannatayya ne na dawama dindindin kai bal annabi ya wuce aljanna wace aljanna kawai dai misali ne kawai ake bugawa kada a waina aljanna ce shi ne mahakikanin aljanna wanda ya same shi shi ya samu hakikanin aljanna kada a waina lizilliha hakika mun taro lizilliha zuwa ga inuwa na wannan aljanna sai na rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam mun taro zuwa ga inuwanta mu al'umma kenan wa izzatu dinin shi annabi akwai buwaya na addini tare da shi ko kuma shi ne ma buwayar addinin gaba daya da zuwansa tun da ake annabawan da aka aiko dukansu musulunci aka aiko su da shi amma abin mamaki musulunci bai samu tsayuwa ya kafu ya san shi addini ne mai yanci ba sai da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sauran annabawa kowa tauhidi yake kira wanda manzon Allah yake kira da shi ne ya yi nasu inni rasulullahi ilaikum kowa zai ce shi manzon Allah ne zuwa ga mutane sai ka ji yana cewa malakum min ilahin ghayru ba ku da wani Allah in ba wannan Allah ba maka aicin nan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to zuwa manzon Allah ya ba addini waya walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin na'tali muna samun daukaka bi ma'alliha a mahallinsa shi wannan wato addini ba fauna bihi fawqal bariyati kulliha ba fauna sai muka samu zama mun birbishi fawqal bariyati saman halitta gaba daya kulliha gaba daya ta bihi da albarkan annabi Muhammad sallallahu ma'ana bariyati anan al'umman annabawa da suka shuɗe bihi din da annabi Muhammadu da muka zama namu ne mu ne mabiyansa sai muka ɗaukaka saman birbishin dukkanin halitta ana nufin bariya a nan ummatul rusul al'ummatayya na annabawa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah fama ghabba minna sai ya zama da albarkan manzon Allah sallallahu babu wanda ya tawaya a cikin mu kowa kowane mutum a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu sai ya cika cip cip ba wanda ya tawaya a cikin mu wa ma ghabba fa ma ghabba minna la rusubun cikin mu kakab babu mai kwanciya a ƙasar ruwa ruwa ya cinye mutum ya haɗiye shi ya cinye shi ya kwanta a ƙasar ruwa babu shi wala ne gaɗu babu kuma mai nitsewa a cikin ruwa duk dai yana guda kusan abu ɗaya ne rusu shi ne kwantawa ƙarƙashin ruwa mutum ya shiga ruwa ya kwanta ƙarƙashin shi gaɗu na ƙarshen shi ne nitsewa tsakiyar ruwa me hakan yake nufi ma'ana babu wani wanda ya kasanta a cikin al'ummar musulmi gaba daya da albarkan manzon Allah muka samu izza walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin ba wani kaskantacce saboda kalimar Allah da muka kama wanda Allah kuma ya faɗa hiyal ulya kalimatu lahi ba hiyal ulya ita ce madaukakiya wanda duk yarke ta shine a sama al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi in ji sayyidina rasulullah لأحمد أبها القلب من نية جانعة أراه على قرب وإن كان نادعا أها نعم يا يا لا ما تعني وانا جلسنا قطعت له بالذكر دهريا مادعا طويت على شوكي إليه جوانعا بها كل عين من تذكره فأو لأحمد أبها القلب من نية جانعة أبها القلب مني جانعا zuciyata ta zamanto ta karkata li'ahmada gadan-gadan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama shayabu wanda yake abun yabo sama da ƙasa wanda bi cancanta halittar Allah gaba ɗaya ta gode masa wanda ya bi cancanta a cikin godiya ga Allah to zuciyata ma'ana aba'a li'ahmada aba'a alqalbu minni ga annabi Ahmadu ne zuciya daga gare ni ta zamo jami'an tana mai karkatowa zuwa gare shi ba ta karkata zuwa kowa sai ga annabi Muhammad sallallahu arahu ala qurbil arahu ala qurbil ni ina ganin manzon Allah kusa da ni yake wa in kana nabi'a duk da ma in an auna milamilai da suke tsakanina da shi daga Undulus zuwa Madina ai akwai nisa in ana duba nisan kilometers ko taku amma a soyayya a yi dab da dab tip da taya kuke da manzan Allah a rahu ala kurbi ni a kusa nake ganin yake qata'tu lahu bi dahariya qata'tu lahu dahariya sai na yanke zamani na gare shi bi zikri da ambatonsa madi'an ina mai yabo gare shi an gani ولو كان بعد بين ذيل فيفسح أي شيء يا بلد وإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بعد بين ذيل فيفسح komin nisa inda kana son mutum ko kuna tare saboda bare rabu da zuciyar ka ba dawaitu ala shauqi ilayhi jawani'an ko dawaitu jawani'an sai na nan na do na tattaro hakurkura na jawani hakurkura haka kari ba guda ɗaya ba jam'insa haƙurƙura sai na nan naɗo su na tattaro su na haɗe su ne zuciya ta kawai a take shi zuciya kawai ala shauki ilaihi saboda dalilin bege na ga annabi muhammad duk zuciya na tattara na miƙa farko na naɗo ta na tattara na miƙa masa saboda bege na gare shi ai ala ɗin nan li ajili ne ma'anansa biya kulla ilimin ta zakuri sabaɗu wannan zuciya tawa biya sabaɗun sabaɗu tana da tarɗaɗin wutar bege da ke ci balbalbal kulla ilin a kowane lokaci min ta zakuri saboda tsananin tuna annabi muhammadu na ke saɓaru tarsaɗin wutar bege da ke ci balbalbalbal shi ne saɓaru to zuciyar ta tana da shi a kowane lokaci saboda tuna annabi sosai falillahi ma adantu min sidiki hubbihi yawmi talaqi zukratan عند ربه وما أحد أولى به من محبه طمعت بأثناء الجزاء بقربه ولملا وعندي من مدائه الشر فلله ما أعددت godiya ta tabbata ga Allah ko kuma falillahi ma a'adatu kai ma dalla da abin da mai tanadin sa min sirki hubbihi na hakikanin gaskiyar soyayyar annabi Muhammad ma dalla da wannan tanadi na kowa ya tanadin gobe kiyama guzurinsa da zai tabbata Allah da shi shine madarar soyayya na manzon Allah tanadin nawa na hakikanin gaskiyar soyayya gare shi liyamin talaki na yi tanadin sa ne domin ranar gamuwa ranar alkiyama kenan menene zukratan a matsayin tanadi a wajen wato shi ubangiji ubangiji da shi annabi Muhammad tanadin da na yi a wurin Allah wanda nake son gamu da shi shi ne gaskiyan soyayyar manzan Allah inda rabbi ya rubuta ubangijinsa shi ne zukratan inda rabbi a matsayin tanadina a wajen ubangijinsa jalla jalaluhu kowa yana tanadi da zai bari a wurin Allah gobe kiyama ya gamu da Allah Allah ya karbe shi hannun biyu to in yana son karba ta hakika ta gaskiya ta jin daɗi wallahi ya tanadin soyayyar manzon Allah ne wa ma ahadun aula bihi min muhibbihi ai babu wani wanda yafi masoyinsa cancantan zama dab da dab da shi a gobe kiya wa ma ahadun aula bihi min muhibbihi ba wanda yafi cancantan jibintan manzon Allah a lahira gashi gashi mutum da mutum a haɗe kin da taya wallahi babu kamar masoyinsa saboda ya faɗa almaru ma'aman a abba ɗane'ito da abna'in jaza'i ko da kurbiki ɗane'ito na yi kwaɗayi na yi tsammani na sa rai da kurbi da kusaci da na samu da manzan Allah ɗin nan sallallahu sallam da abna'in menene jaza'i na yi tsoroki na yi sa ran samun rubanya sakamako saboda ƙauna ta ga manzan Allah ɗin nan sassan na zare na samun rubanyawan rabo aha na'am walimla ma'anarsa walima la dan me haka bare faruwa ta kaka haka bare faruwa wa indi min mada'ihi sharqu gashi na wa indi ash-sharqu ina da sharadi min mada'ihi na daga yabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya sharu a nan ban ji ba me ya sharu a nan ina da sharadi min mada'ihi na daga soyayyar magana me ya sharu a nan sharu a nan shine alamar wato wato abin nan shi ainihin yabon idan ka yi shi ga manzon Allah to ka samu sharaɗi na samun gwaɓaɓɓen ko ninkin ninkin lana tunda na yi yabo yabo kuma shi ne in ka bi annabi to sharaɗi ne yabonsa in zai baka bi samun ninken ninken lana to an yana da sharaɗi kenan sharaɗi shi ne min mada'i min mada'i na daga yabbai da raiwa manzon Allah su su ta zawattu ko ya kare mako alhamdulillah saboda haka mun kare sa'adarin insha Allah za mu kare za mu ci gaba a maulidin anjima da daddare a gidan lahila yauci a tilayi ta baraka ta'ala muna roƙon Allah ka tabbatar mana da dukkan alkhairai da ake samu a wannan wata da ta kawo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ake samu babba ne musamman daɗa samun ƙurbi ma'ana kusaci da kuma magaskaciyar soyayya ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar ma barkan manzo Allah sallallahu a himma musamman ku yan zariya a tandin da wuri saboda kamar yadda na gaya muku akwai uzuri na ma gaya masu boletin samun karatu mu da farko farko babu jira misali ko gaba an tattuna misali kamar yadda aka saba sai an yi karatuka da dama wasu sun yi kafin mu rufe to wannan karon ba haka za a yi ba za mu fara daga farko ne insha Allah saboda haka muna roƙon Allah ya mana katari cikin wannan wata Allah ka ara mana lafiyar da za mu yi hidima wa manzon Allah ta hanyar bayanai ta hanyar ciyarwa a cikin janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ci ado mu shafa turare saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kyautuka mai duk abinda rawuka za su ji daɗi ba don kowa ba ba don komai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan Allah da suka mu kai muka gamsu da maganar da suka yi muke kowa ya kokari ya samu ya yi ɗinki da yawa a wannan wata ba watan ɗinki kamar wannan ya kai ɗinki sabbin kaya daidai ƙarfinka in za ka iya kan ma kowane rana in za ka halarci maulidi kan karaka da sabon ɗinki in kai ba iri na bane wallahi annabi ya wuce nan saboda haka in kana ji kaman kana jin kuɗayin ɗinki to ga watan ɗinki na أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل الزهل تقول الدنكي تازو كتدنكي كتدنكي قول كرقرم أبدا الله يبارك يا رب يا رب يا رب يا صمد وكم مجيزا لنا للآد يا رب يا إجرائنا المراد أجل يا من لا له شفوك الله ولا ولد أقيم بينهم وفرد سرق عبد يا من لا شد له حق ولا ند أن تلقى لكل خائب وجد يا رب يا حق يا من لا له ضد فرد لأمة خير الخلق قمهم ولا نالهم نسب ولا حسب بالمصطفى المجتبى المختار سجلنا محمد التالي الأنسان يا عمد صلى وسلم على خير الورى جدل محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القاتل وصلاة الغالب وصلاة المستقيم وعلى آله وصحبه الذي سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين